الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تكلفهم في البلاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ولا يغررك تقلبهم في البلاد ما يجادل في آيات الله ba wanda zai jayayya cikin ayoyin Allah alqur'ani illa allazina kafaru sai kafirai kafirai ne suke jayayya ba sai da qur'ani ba amma duk musulmi ai shi ya yarda da Qur'ani min ahli makkata kafiran mutanen makka sune wanda suke jayayya da wannan Qur'ani yana saukar da shi suna cewa ba su yarda ba takallubu fil biladi jujjuyawa su a cikin garuruwa lil ma'ati saboda neman rayuwa salimi na kana ganin suna tafiya lafiya lau fala ya mururka kada ya rude ka ma'ana don kaga kafiri yana cikin walwala yana cikin daɗi jin daɗi a nan duniya kada abin ya dame ka ka tuna kai banda wannan gidan kana da wani gida shi kuma sai ka tuna daga wannan gidan fa shikenan in dai bai tuba ya dawo musulunci ba in dai ya mutu da haka to fa shikenan shi ya sallami jin daɗi daga wannan waje saboda haka fa inna aqibatahum annara a fa inna aqibatahum annaru karshen su wuta ne awil halaku qabla dukulin nari ko kuma halaka su ma kafin su shiga wutar ala kulli halin dai karshen ba kyau alkitabu lil mukhadabina lan nabi sallallahu alaihi wasallam ana magana da wanda ake magana da su wanda zai ga wani kafiri ya samu wata ni'ima ya rudu da wannan ni'imar la yaghrurka ya mukhadabu takallubul kuffari fil biladi jujjuyawan kafirai a cikin garuruwa kare rude ka kai wa abokin magana fa inna aqibatahum al halaku karshen su dai halaka ne ko da kolun nari da kuma shiga wuta saboda haka duk abinda kaga kafirai suna yi Allah ya ce ba don mutanen kansu zama iri ɗaya ba da sai ya buɗe wa kafirai ya yi musu ya ba su ya ba su dama ya ba su dukiya da za su yi ta gina gidaje daga nan har sama da farko gidajen su ne yace amma abin da yasa saboda su imanin su ba shi da ƙarfi mai raunin imani in ya ga harakokin kafirai suna tafiya daidai ya ga musulmai suna cikin kunshi da in ba sa kai ba wani sai ka ga hankalinsa ya fara koma wajen waɗancan din sai ya kamar su aka karɓawa a su raji ake musu duk abin da aka bawa kafiri ina duniya ne mana shi da ragon layya ne ya shi ya goshi ne kafin ranar layyan ranar layyan ai gari ya waye ba za ka same shi ba kuma duk abinci mai kyau ake tanadin masa saboda haka shi ma kafiri haka ake masa tanadi a bashi wannan a bashi wannan a bashi wannan kafin wani lokaci ran da ya mutu to fa duk abin da ba wani alkawari tsakaninka da Allah ya yanke am lakum aymanun alaina baligatan ila yawmil qiyamati babu wani alkawari tsakanin kafiri da Allah ran tashin kiyama na كذبت قبلهم قوم نوح والعذاب من بعدهم وحمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليذهبوا به الحق فأخذتهم وكيف كان عقاب كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدهدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب كذبت قبلهم قوم نوح kafiran makka nan da suke karyata qur'ani suke karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su suka fara ba mutanen annabi nuhu kafiran annabi nuhu sun karyata annabawa qablahum kafin wajennan kafiran su zo wala azabu an yi su jama'u daban-daban daban annabawa su sun zo sun faɗa kamar da annabi Nuhu ya yi shagogor maya da wadancan wanda suka biyo bayan sama haka bayan annabi Nuhu aka samu annabi Hudu annabi Salihu annabi Ibrahim annabi Musa Shu'aibu har zuwa annabi Musa haka dai annabawa duk annabin da yazo sai ya ja gwagwarmaya da kafirai wala hazabu ka'adin kaman adawa mutanen annabi Hudu wa samuda da samuda mutanen annabi Salihu wanga irihi ma da wani su dukkan su annabawa sun ja gwagwarmaya su ma ba su yadda ba min ba'dihim bayan mutanen annabi Nuhu din an samu adawa da samudawa wa hammar kullu ummatin bi rasulihim ko wajanne ne wajannan kafirai sun yi nufin ma su kama annabin nasu da aka aiko musu liya ku zo su su kama shi su kashe liya su zo su kashe annabin ko wajanne kafirai kokarin da suke ya za su halaka annabin nasu sai Allah ya kubutar da shi ya tsare da shi sai ya raba shi da sharrin su qaumu nuhin aradu an yakulu nuhan mutanen annabi nuhu sun nufi su kashe annabi nuhu wa qaumu adin mutanen adawa aradu an yakulu hudan sun nufi su kashe annabi hudu wa samudu samudawa aradu ayakulu salihan suna kuma sun nufi suka ce annabi salihu haka suka yi ta ila akhirim har zuwa karshen su har zuwa mutanen annabi isa mutanen da suka yi zamani da annabi isa ai cewa suke ma su suka kashe annabi isa din wai su suka kashe shi daga baya ya dawo in ji su amma dai qur'ani ya tabbatar mana ba kashe shi akai ba Allah ya dauki kayan sa ne kuma zai dawo da shi karshen zamani wajadalu bil badili sun yi jayayya da ƙarya da barna li yudhiru bil haqqa saboda su kusa da gaskiya da ita dama shi mai ƙarya kullum in yazo yana da magana mai yawa yana da misalai da abubuwa da zai yi saboda ya tura gaskiyar to gaskiya in ta ga ƙarya ta fara motsi sai ta yi shiru in ta yi shiru sai aka kama babu ita saboda masu faɗawa ƙarya su yi ta faɗawa ai ta faɗawa ai ta faɗa ai ta tafiya can ƙarshe in gaskiyar ta motsa to shi kenan ƙarya sai an daina jin duriyar ta dama ita kun fashe fa amma zama da faya sabu jufa'an ko amma ma yan kawun nasa bayan kusa bil ardi sai ƙarya sai ta zama kun fashe ta tafi sai gaskiya ta zo ta zauna Allah ya ce duk sun yi wannan niyyar saboda su gusar da gaskiya bihi da ƙaryar tasu wa kullama jaa al-haqqu min indillahi ala lisanin nabiyhi yatuna bil badil yarfa'u bil haqqa ko da yaushe gaskiya ta zo daga Allah a harshen annabin Allah su kuma kafirai kokari suke su kawo barna su kawo ƙarya saboda su ture su ije wannan gaskiya da wannan ƙaryar ta su fa kafsuhum Allah ya ce amma ai duka kafiran na kama su kowane kafiri inda ya mutu ya shiga kamu in ya so ba yi masa komai ba ba kashe shi ba ba ba ba illata shi ba ba sa masa ciwo ba amma ran da ya mutu ai ya shiga hannu to an kama su Allah ya ce na kama su a halattun dun na kace su sun mutu duk suna lahira suna can suna cikin azaba fa kaifa kana iqabi yaya kuka ga azaba ta game da wanda suke karyata annabawa na ma'ana huwa bi mawqi'ahu azaba ta sauka inda inda ya dace ta sauka iqabullahi tabaraka ta'ala azabar Allah la yakhdu mahallahu ba ta kuskure inda aka ajiye ta azaba tana sauka ne inda aka ajiye ta labudda an yaga an yaga mawqi'ahu ba makawa azaba sai ta sauka inda ya dace ta sauka wanda kuma ya ja a yi mar azaba to shi ne za a yi wa azaba amma duk wanda bai jawo ba shi ba ruwansa ba zai ma ga azabar ba ba zai ga wanda ake azabtawa ba ma
وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وكذلك حقيقي hakar kalimatu rabbika kalimomin ubangijinka sun wajaba Allah ya riga ya faɗa ko kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta ta tabbata ta wajaba cewa Allah ya ce la amla anna jahannama inna zai shika jahannama ta sai ya shika ta eh ita Allah yayi wa alƙawari ya ce sai ya shika ta da, da mutane da aljanu da wasu mutane da wasu aljanu to saboda haka sai ta shika tunda Allah ya mata alƙawari sai ta shika din to ya azabar Allah ta tabbata ala allazina kafaru akan kafirai Allah ya riga ya rubuta musu annahum ashabun nari wajannan kafirai ma'abota wuta ne Allah kiyaye amin الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويسبحون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين يحملون العرش ملائكه wanda suke dauke da al'arshi wa man haulahu da wanda suke daura da al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna nan suna ta tasbihi suna ibada wa ubangijinsu suna ibada bihamdi rabbihim da gode wa ubangiji suna tasbihi suna gode wa ubangijinsu al mala'ikatu mala'iku hamalatul arshi masu dauke da al'arshi wal arshu akbarul makhluqati wa azamuha shi al arshi ya fi dukkan halitta girma kuma ya fi ta ya fi kowace irin halitta girma da yawa al arshi ya fi kowane ne girma wa kallafa Allahu al malaikata an yahmiluhu amma da ka Allah ya dora wasu malaiku sune za su dauki wannan al arshi wa qalu suka ce man yudiku hamla hadha ya rabbi wa zai iya daukan wannan al arshin naka ya ubangiji 600 alf suradikin wanda akwai ɗaki ɗaki ɗaki har dubu ɗari shida a jikin al'arshi kullu wahidin min hata ta wa sittu miyati alfi malakin kowane ɗaki yana da mala'iku dubu ɗari shida ajazu an hamlin arshi ma zalika suka gajiya ba za su iya ɗaukan al'arshi ba fa halaka min kulli malakin sittu miyati alfi malakin kowane mala'ika ɗaya da aka ce masa ya ɗauki al'arshin sai Allah ya haɗa shi da mala'iku dubu ɗari shida wa ajazu nan ma suka gajiya saboda girman alarshi wa amarahum Allah bi tasbihi sai Allah ya musu su ibada su yi tasbihi su yi su yi wa Allah tasbihi wa sabbahu kuma suka yi tasbihi to an ga san aqdamuhum hatta wa salat ila sara sai ababuwa su sai suka dulmoya mana suka suka suka dulmoya mana suka shiga cikin ƙasa suka tafi har sai da suka je can ƙasa ta ƙarshe ita ce sara karkashin kasai kenan guda bakwai wa hamalul arsha sai suka dauki al'arshin gaba da yansa wa hum yusabbihuna suna tasbihi saboda duk abin da yayi nauyi in ka hada da sunan Allah sunan Allah ya fi shi nauyi sai ya daga shi eh sunan Allah daya ya fi duk abin da Allah ya halitta nauyi da zaka hada halittar Allah gaba dayanta dukkan ta kasara ta duk halittar da Allah ya halitta a farko da karshe da ma wanda zai halitta nan gaba da ta duniya da ta lahira komai da komai in ka hada su ka ɗauki nauyin sikilinsu in ka ɗauki la ilaha illallah ƙafa ɗaya shi kenan duk ya fi su nauyi wannan kalma guda ɗaya ta fi su gaba ɗaya su nauyi shi yasa idan mutum ya faɗe ta za ta je da girgiza al'arshi aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za ta je da girgiza al'arshi ashe mata ta yi kiru ta ce ba za ta yi ba me yasa ta ce sai an gafarta ma wanda ya faɗe ta sai ce ai da in bai ba gafarta masa wai ba zai faɗe ki ba saboda haka nauyi ne da wannan da sunan Allah ya tajawabuna bi sautin hasanin suna amsawa Allah da kyakkyawan murya su mala'iku arba'atu tuhufin su sahu guda hudu ne yaquluna suna cewa subhanaka wa bihamdika ala ilmika bada ilmika tasbih da cewa Allah kenan wanda suka yi kida al'ashi suka ce zarki ya tabbata gare ka ya ubangiji godiya ta tabbata gare ka ya ubangiji za mu ɗauki wannan al'arci akan akan haƙurinka ya Ubangiji, bayan kuma iliminka ya Ubangiji. Wa arbatun ya ƙulu da subhanaka wa bihamdika ala afirka ba da gurratika. Wasu guda hudu kuma abinda suke cewa a ƙarki ya tabbara gare ka ya Ubangiji, da godiya ta tabbara gare ka, muna za mu ɗauki al'arcinka akan afuwarka da kuma ikonka. Ya ƙulu Rasulu sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Uzina li ana ta tasa ilaikum عن ملك من هملة الأرش ما بين شامة أذنه إلى آتقه مسيرة سبعمائة عام manzala sallama ya ce an masa izini ya gaya wa mutane waye mala'ika musamman mala'iku da suke ɗauke da al'arshi a gaya wa mutane su ji girman mala'ikan saboda kasan shi Allah ikonsa da halittarsa sai shi shi ya san kayansa ya ce tsakanin kunnen mala'ika zuwa zuwa kafadarsa mana daga kunne zuwa kafada kaga wuya ne kawai tsakani ko to girman wannan wajen tafiyar shekara 700 ne mala'ika daya wa haula mala'ikatu wajannan mala'iku lamma kuliku yayin da aka halice su bi hadhihi azamati da wannan girma Allah ya ba su wannan girma wa shahadu al-arsha suka ga al-arshin Allah haru li azamati al-arshi hadda wannan girman nasu kaga kowane mala'ika daya yana da wannan girman tsakanin kunninsa da kafadarsa ya kai tafiyar shekara ɗari bakwai ko da mai kuma za ka yi tafiyar duk abin da ka zaɓa wanda ya fi gudu ka ɗauke shi kai ta tafiya sai ka yi shekara ɗari bakwai kafin ka kai ka gama ka kure tsakanin kunnen mala'ika zuwa kafadarsa kuma waɗannan mala'iku suna da yawa mun ji su aka mutum guda takwas ne alkawai da Allah ya faɗa amma kowane ɗaya an haɗa shi da mala'iku dubu ɗari shida kuma duk irinsa ne amma har da haka da aka nuna musu al'arki saboda girman al'arki gaba ɗaya sai da suka ɗimaushe haru suka ɗimauta ya zama ta al'arki saboda girman al'arkin Allah kuma awwalu man sabbahu man khalaqa Allah man khalaqa Allah tabaraka ta'ala su ne farko wanda suka yi tasbihi a cikin duk abin da Allah ya halitta su suka fara yawan Allah irin wannan tasbihi qalu suka ce subhanallahi albaqiyatu salihatu kullu kalimatin sadar min qa'ilin waɗannan da ake ce musu baƙiyatu salihatu ma'ana subhanallahi da alhamdulillahi da la ilaha illallah da Allahu akbar kowace kalma akwai waɗanda suka fara faɗin ta ta faru ne daga wani wanda ya faɗa awwalu man sabbaha al mala'ikatu hamratul arshi wanda suka fara yin tasbih suka cewa Allah subhanallahi sune waɗannan mala'iku wanda suka dauke da al'arshin Allah wa awwalu man qala alhamdulillahi adamu hina kana qablatan min al ardi fa nafaka Allah tabaaraka wa ta'ala fihi fasara hayyar hassasan ba da ma kana jamadan kala alhamdulillah wanda ya fara faɗin kalmar alhamdulillah shine annabi adam lokacin da Allah ya dafi ƙasa ya hura mata mana ya halice shi da ƙasa ya hura mata rai ta zama mai rai ya zama yana motsi shi annabi adam bayan da sandararre ne to da ya ga kansa ya samu rai ya ga rai ya shiga cikin jikinsa ya yi rai ya yi lafiya sai ya ce wa Allah alhamdulillah to shi ya fara faɗin wannan kalma ita kuma qala lahu almalaikatu sai malaiku suka ce wa annabi adam lizalika khuliqta lizalika khuliqta lalle don wannan kalma aka halice ka an halice ka don ka gode wa Allah to shi yasa dukkan jajan annabi adam Allah ya daura musu aiki na ibada duk ibada da muke yi nawa godiya muke wa Allah eh ba mu kai su mu gane Allah mu yi masa ibada ba a'a muna dai godiya Allah mun gode da kai mu Allah mun gode da ka ba mu kaza mun gode da ka ba mu kaza to in kana wannan shi Allah sai ya sai ya ce to a rubuta masa tunda yana godiya a rubuta masa yayi ibada eh in kai sallah to ka gode wa Allah sai Allah ya ce to a rubuta masa yayi ibada kai azumi to ka gode wa Allah sai Allah ya ce to tunda yayi godiya yayi ibada a rubuta yayi ibada to haka duk ibadu haka ake yi sai kai ibada godiya ce asalinta amma tana sai ta juye ta koma ibada ne wa walu man qala la ilaha illallah wa nuhun alayhi salatu wa salam lamma fada tufanu nazara al-madar min as-sama'i wa fadat al-uyun min al-ardi attamsala al-alamu min al-ma'i qala nuhun la ilaha illallah farko wanda ya fadi la ilaha illallah shine annabi nuhu shi kuma yayin da tufana ma'ana Allah ya sauko da wannan ruwan da yake zai halaka duniya dinnan ruwa ya sauko daga sama ga ruwa daga ƙasa kuma ya kugo kuma kasar ma ba wai inda mabugar ruwa take kawai ba ai akwai gurare inda da ma akwai mabugar ruwa wanda in ka tona zaka samu ruwa ba wannan ba a kasar ce aka maida ta gaba ɗaya mabuga ce yanda ruwa yake sama yake saukar da ruwa haka kasar ma take fidda ruwa wa fajjarna al-arda uyunan sai sa Allah bai ce wa fajjarna uyunan al-ardi ba da wa fajjarna uyunan al-ardi aka ce to da inda maguda idaniyar ruwa kawai take a nan ne kawai yake fidda ruwa amma yanzu kuma wa fajjar nal arda Allah ce kasa gaba ɗaya kasar na mai da ita uyuna dukkan ta zama idaniyar ruwa mana gaba ɗaya killar ruwa take yi ita tana harba ruwa sama sama kuma yana yana kawo ruwa sai ruwan ya haɗe faltagal ma'u ala abin kad gudira sai ruwan ya zo ya haɗe ga na sama yana zuba ga na kasa yana fita wa hamalnahu ala zati arwahin wa dukuri sai Allah ya ce to annabi Nuhu tun da dama ya riga ya ce masa yayi jirgi to shine sai kuma aka dauki jirgin annabi Nuhu kuma shine yake dauke da duk wanda zai tsira amma duk wanda baya cikin jirgin annabi Nuhu to shi kan ba magana sa ya kare ko menene duk abin da yake da rai in dai bai shiga jirgin annabi Nuhu ba to shi kan babu shi an gama da shi to a wancan lokaci to shine da ruwan yazo ga ruwan sama ga ruwan kasa sun hadu to shine har gaba ɗaya duniya ma ta shiga da ruwa sai annabi nuhu da ya ga wannan abin mamaki ya ba shi mamaki sai ce kai la ilaha illallah wa sallam ya ce babu sarki abin bautawa da gaskiya sai Allah lalle Allah shine shi kadai ne Allah to shine kalmar da annabi nuhu ya fara fada wa ibrahimu lamma ulqiya fin nari annabi ibrahim yayin da aka jefa shi a cikin wuta kulna ya naru kuni barda wa salaman ala ibrahim Allah ya wuta ki zama sanyi sanyin kuma ya zama mai lafiya ba don an kawo mai lafiya ba da sanyin ne zai kashe annabi Ibrahim din amma da Allah ya ce sanyi ya zama mai lafiya to sai ya zama sanyin bai cutar da shi ba domin sanyi in yayi yawa yana aikata abin da wuta take aikatawa yanda da wuta take halaka mutum in sanyi yayi yawa shi ma yana halakawa to sai aka ce ruwan ya zama sanyi sanyi ma mai lafiya to wayannan mujizozi da annabawa suka yi duka sai Allah ya dauka ya mika wa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi kuma sai ya dauki irin waɗannan gaba ɗaya sai ya bar wa al'ummarsa a je ma a zamanin al'ummarsa ko kafiri ma ya sha ruwa mai sanyi an yadda eh ba ba ba ba daraja ta bace a darajar annabi ne sallallahu alaihi wasallam eh tunda mu'jizar annabi ne manzo Allah sallama mu'jizar idan tana nan ko da yace tunda ga Qur'ani tunda mu'jizar tana nan ba za ta yanke ba to kafiri ma ya sha ruwan sanyi ba hana ba kafiri ma ya tafi sama yadda musulmi yake tafiya eh kafiri ma ya ji iska duk da komai duk abin da musulmi zai samu albarkar annabinsa kafirin wannan zamanin ma an bashi ya je ya sha shi kan ba yana da iyaka ba musulmi ne wanda bai da iyaka shi zai sha a nan ya je shan ma nasa ne amma shi kafiri dai a wannan gidan da an bar masa shi ma ya je shi ma dai ya je ya shi amfanin mu'jizar annabin annabin Allah nan da ya zo zamanin sa to shine yayin da aka jefa annabi Ibrahim kuma sai ya ga wuta ta mutu ta zama sanyi ya ji lafiya lafiyar da ya samu ma ta fi lafiyar da da yake da ita sai sai Allahu akbar sai ya girmama Allah wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lamma tajawaza tajawaza sab'ati baqin da annabi ya wuce sammai guda bakwai din nan ko da jawazar arsha ya wuce al'arshin Allah da ake fara din wal kursi ya wuce kursiyin Allah a ran da aka yi masa miraji hatta hatta wasala ila maqami qabi qautaini aw adana har yaje matsayin nan da Allah ya faɗa na qabi qautaini aw adana din nan ma'ana ya samu wani matsayi na kusanci da Allah kala shi kuma da ya ga ya wuce dukkan halittar Allah yanzu ba wanda yake gabansa sai Allah sai ce la haula wala quwwata illa billah ce ai babu iko ba dabara ba arfi sai a wajen Allah iko shi a wannan kalma sune kalmomi aka tattara za ka ce musu baqiyatu salihat eh waɗannan kalmomi wanzazzu masu kyau subhanallahi alhamdulillahi la ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah وهذه الكلمات وإن كلمهم هي الباقيات الصالحات سواء كجمع الباقيات الصالحات ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم يا إن أخي إسرائيل من الله صلى الله عليه وسلم قال له إبراهيم النبي إبراهيم يا يا جاي النبي يكي مسا أجري أمتك من السلامة kaga in ka koma tun da ka zo ka yi miraji yanzu za ka koma gida mana za ka koma ƙasa in ka je ka gaishe min da al'ummar ka gaba ɗaya ka ce ina gaishe su wa kullahum kace musu inna ardal jannati tayyibatun salihatun lil garsi falyusiru min al garsi kace musu kasar aljanna kasa ce mai dadi mai kyautatuwa ga ai shuka saboda ka su yawaita shuka ba wai shuka abin a shuka abin da za a ci ake nufi ba a'a aljanna tana buƙatar ai mata shuka a duniya kai ta ayyukan alheri wanda za ka yi ta shuka a cikin aljanna eh shuka ka za ta fito can cikin aljanna ne qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya tambaye shi ce masa wa ma huwa al to wace shuka za a yi in naje wace shuka zan gaya wa al'ummar ta su yi ta shuka qala sai annabi rabi ya ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wayannan sune shuka da za a yi ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أمه الأباسة ala salati tasbihi sai sai manzo Allah sallama ya kwadaitar da babban sa Abbasu yace masa to wannan salati mana wannan tasbihi ka yawaita shi in zai yi ma kai ta yi sa a cikin sallah qala rawi yace maka yace masa alayka biha fi kulli yawmin marratan in za ka iya wannan salloli na tasbihi ka yi su kai salatu tasbihi a cikin kowace rana a sau da marata sau daya au fi kulli zuwi marata in ba za ka iya ba ko sati ma kai sau daya ko fi kulli sharin maratan ko kuma a wata ma kai sau daya ko fi kulli abin maratan kai ko a shekara ma kai sau daya aw la aqalla min marratin fi umrika ko kuma sau daya ma kai a rayuwarka duk dai duk yanda kai dai saboda zaka samu yafewa daga Allah hadisin Abu Dawud ne wanda ya karba daga Abdullah bin Abbas in manzo Allah sallama ya ce Abbas ibn Abdul ya ce Abbas ya ammahu yace ya Abbas ya babbana kana ala udika ala amnahuka ala ahabuka ala af'alu bika ajra kithalin idza anta fa'alta dhalika ghafara Allahu laka dhanbaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khada'ahu wa amdahu sagirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyatahu ashra kisali an tusalli arba'a raka'atin takrawu fi kulli rak'atin fatiha al-kitabi wa suratan wa idha faranta min al-qira'ati fi kulli fi awwali rak'atin wa anta qa'imun qul subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa huwa allahu akbar khamsa ashrata marratan thumma tarqaw fataquluha wa anta raki'un ashran ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا وذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات لصلاة تصليها في كل يوم مرة وفعل وإن لم فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة وإن لم تفعل ففي كل سنة مرة وإن لم تفعل ففي عمرك مرة sunan abi dawuda abu dawuda ne ya kawo wannan hadisi a cikin littafin sa a cikin littafai na hadisi sai ya inganta tudin nan da ce abbasu ne manzo Allah sallama ya ga abbasu yake cewa ya kai abbasu ya kai bafana kana so in baka kana so in maka kyauta kana so in in baka wani abu wani wata kyauta kana so in aikata maka wasu abubuwa guda goma in ka aikata wannan Allah zai gafarta maka zunubinka zunubin na farko da na ƙarshe mana na da mana tsohon zunubi da kuma sabonsa na kuskure da na ganganci babban zunubi da ƙaraminsa ɓoyayyen zunubi da bayanannensa kaga in ka haɗa wannan ka samu halaye guda goma ɗin kenan ya ce kai sallar raka guda hudu kowace raka karanta mata fatiha da sura in ka gama karatu a farkon raka'a kana tsaye sai ka karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa goma sha biyar sai ka yi ruku'u sai ka karanta ta kana cikin ruku'u kafa goma in ka daga ka yi ta sau goma in ka yi sujada ka yi ta sau goma in kana cikin sujada in ka daga daga sujada ka yi ta sau goma in ka in ka sake sujada ka yi ta sau goma in ka daga daga sujada ta biyu ka yi ta sau goma to wannan ka samu 75 kenan in ka yi ta cikin raka'a huru to ka ka samu 300 kenan wace in za ka iya ka yi ta kowace rana in ka aikata in ba za ka iya ba a cikin kowace kowane sati ka yi shi ka yi wannan sallar sau ɗaya in ba za ka iya ba kowane wata ka yi sau ɗaya in ba za ka iya ba duk shekara ka yi sau ɗaya in ba za ka iya ba ko a rayuwar ka dai ka yi ko sau ɗaya ne za ka yi kawo wannan hadisin shi abu dawuda nam yusabbihuna bi hamdi rabbihim mala'iku suna tasbihi da godewa ubangijinsu wa yu'minuna bihi suna imani sun yi imani da Allah yusaddiquna bi wahdaniyatihi sun gaskata kadaitakar Allah wa yasanfiruna lil ladzina amanu mala'iku suna wa mu'minai istighfari mana suna neman musu yafewa daga zunubansu eh mala'iku Allah ya yi su suna neman wa mu'minai wato gafara a wajen Allah kullum cewa suke ya ubangiji ka gafarta wa bayin ka mu'minai dinnan aikin mala'iku kenan yadlubuna al-maghfirata li abna'i adama suna neman gafara ga yayin annabi adam wal hikmatu fi dalabihim al-maghfirata lahum annahum takallamu fi bani adam haythu qalu atajalu fiha man yusri fiha wa yasfiku dima'a abinda hikimar da yasa suke neman wa mutane gafara sun yi magana lokacin da aka je za a halishi annabi adam ai sun yi wata magana su ce ya ubangiji za ka sanya mutane masu barna a doron ƙasa masu zubar da jini ولما وقع منهم ذلك أمرهم الله بالاستغفار لهم jabran lima waqa minhum to da wannan ta faru Allah ya ce annabi Adam sai ce to tunda dai yanzu kaman kun musu laifi ne ma'ana kun gaya musu wata magana mara daɗi abin da za ku yi ku neman musu gafara to shine sai mala'iku suke neman wa mutane gafara fa fi tambihun ala anna man takallama fi ghairihi yanbaghi lahu yastaghfira lahu saboda haka wannan fadakarwa ne idan kayi wa dan uwanka wani laifi wanda kake to ka nemi yafewarsa in ya yafe maka to in ko baka same shi ba ka yi masa laifi ko baka gan shi ba ya za ka duba masa ka je kai in ka tuba maka ce Allah ya yafe wa ne in ka ce Allah ya yafe masa to shi kuma dalilin ka roƙan masa Allah ya yafe masa shi kuma ko bai sani ba sai ya yafe maka to shi haka ce al-insanu ya fadla lisanahu min al-ghibati dan adam ya kiyaye harcensa daga yi da mutane kar ka zauna kai ta maganar mutane kana gaya wa mutum magana da inda yana nan ba za ka fare ta ba ko idan ta ba hadar idan ko mutum yayi da wani wala aqalla min ay yastaghfira lahu kama falatin malaika to shi ma abin da ya kamata yayi tunda ba za ka iya tinkara saka ce masa mun zage ka nan mun gaya maka kaza kaza ba to ka zauna kai kadai ka ce ya ubangiji wani na na yi magana na faɗa masa wata magana wanda bata dace ba ya ubangiji ina roƙo wannan kam- kalmar da nayi ina roƙon ka yafe masa shi kuma laifi laifukan da yayi maka a dalilin wannan kalmar da nayi ni ma na tuba to shikenan kaka ka neman masa gafara to shikenan ko bai sani ba sai ya yafe tunda in an je lahira ai ko bai sani ba zai sani dan ya sani sai ya ce a yafe maka ya yafe maka kai da ka roƙon masa gafara to haka ake yi ويستغفرون آه. نعم يرجو الله ويستغفر له قال له آم- آمن بالله ويستغفر لك من هو خير مني آه. كما فعل لهذا كان طلب واحد من أحد الصالحين أن يدعو الله له ويستغفر له قال له آمن بالله ويستغفر لك من هو خير مني يشير إلى ويستغفر الذين آمنوا wani ne a cikin bayin Allah na gari sai wani ya ce, "Yo Allah wani ka roƙa mini Allah, kuma ka neman min gafara wajen Allah, sai ce abinda za ka yi ka yi ƙoƙari ka yi imani da Allah kuma ka yi ƙoƙari ka yi ta neman yafewa wajen Allah in ka yi haka wanda ya fi ni sai ya nema maka gafara shi ne mala'ika kenan mala'iku sai su nema maka gafara wa yastaghfiru allazina amanu al mala'ikatu yastaghfiru allazina amanu mala'iku suna neman gafara ga mu- ga mu'minai suna cewa rabbana ya ubangiji wasita kullu shay'in rahmatan wa ilman ka yalwata komai ka sa rahamarka a ciki kuma komai kana sane da shi wasu ‘yan rahamatuka kulla shay'in rahamarka ta yalwashi komai wa ilmuka kulla shay'in iliminka ya yalwashi komai fanfir lillazina tabu Allah ka gafarta wa wanda suka tuba mina shirki ba su hada maka da wani abu ba to ka yafe musu wacce ba usa bilaka wanda suka bi hanyar ka dinar islami suka bi addinin musulunci to Allah ka yi musu gafara haka mala'iku suke cewa waɗin Allah ya Ubangiji ka kiyaye su azabar jahimi azabar wuta annari wuta gafarar da mala'iku suke nema kenan na ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم نعم. ربنا وارسلهم جنات أدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت عزيز الحكيم ربنا وارسلهم جنات يا أبنجي كساس أشكين الجنة سو مسلمي دينا جنات أدن الجنة زما دينا جنات إقامة الجنة زما wanda ba fita allati wa'ata wanda kai ne kai musu alƙawari ka ce duk wanda bai hada maka wani abu ba in dai bai maka shirka ba ka yadda za ka yafe masa duk abin da ya yi kuma za ka sa cikin aljanna to ka shika musu alkawari ka ba su aljanna wa man salaha min aba'ihim duk wanda ya zama mutum- mutumin kirki mana ya yi imani iyayensu da suka gabata wanda suka yi imani ka hada da su su ma ka yafe musu wa azwajihim matansu su ma ka hada su da mazan su ma ka yafe musu wa zurriyatihim ƴaƴansu wanda suka yi imani su ma ka hada ka yafe musu ka yafe musu ya ubangiji innaka kai Allah anta kai kadai ne al-azizu mabuwayi a cikin mulkinsa al-hakimu goni a cikin aikinsa bi sanihi inna Allah tabaraka wa ta'ala yukillu al-mu'mina salihan jannata Allah yana shigar da mumini mutumin kirki yana sa shi a cikin aljanna wa yarfa'uhu ila darajati al-ula Allah zai daga shi ta ƙara masa matsayi a cikin aljanna din fa yanzu da sai mutum ya duba wa lam yajid abahu bai ga ubansa ba a cikin aljanna fa ya kulu sai ya ce aina abi ina ubana ne ina mahaifina ne bai faru sai ce masa abuka da kalar jannata ai mahaifinka ya shiga aljanna shi ma walakin huwa wa inda kalar jannata la yablugu maqamaka ba mamaki shi dan ya fi uban matsayi wajen Allah tunda aljannar ma ka ga wani kullin darajatu mimma alim amilu Allah ya ce aljanna matsayi ne matsayi ne kowa da matsayinsa sai in bai ga ubansa ba sai ja ubansa yana yake zai ce masa ya shiga yana shiga aljanna amma dai matsayin da kake ne shi bai kai wannan matsayin ba shi yasa yana can inda aljannarsa take kai kuma kana inda kake fa yaqulu sai ce la a ba na son haka ana kuntu amaru li nafsi wa li abi aini duk aikin da nayi a duniya ina yi ne saboda Allah ya yafe mi ya yafe mi ya yafe wa iyayena ba ina yi don ni ni kadai bane to in dai zan samu wani abu ya zama iyayena ba samu ba to ni ina ganin ban samu ba yaqulu rabbu sai ubangiji ya ce atuhu bi abihi ku kawo masa uban nasa inni la uhibbu gadaba waliyi al-yawma yau duk masoyi na bana so in ga yayi fici a dauko masa uban na kawo shi a matsayin dan shikenan kaga uban ya riski da kenan inda uban ne yake da kirki to nan ma haka za a yi nan ma iya nemi ina dan sa kaje dan sa baya nan amma yana cikin aljanna amma bai samu wani matsayin da uban ya samu ba sai shi a shi ya yi aiki ne saboda da kansa da yayansa sai Allah ya dauko dan sai dauko dan sai ya zo a hada su to haka ake yi eh na'am ya kulu sai shi aina zaujati mutum zai tambaya shi ina matarsa sai kwalu sai ce laisar ka mislika fil amali ta yi aiki amma aikin da bai kai naka ba saboda kana cikin aljanna amma ba ta kai matsayin ka ba sai ya kulu la sai ce a kuntu amalu nafsi walaha ai duk aikin da nayi ina yi ne saboda ita ba ta tsira sai ya kulu haqqu ta'ala sai ubangiji ce a tuhu biya ku je ku kawo mata mata kawo masa matarsa sai ya kulu zai ce aina auladi ina jajana aina zurriyati ina ma jikoki na zuriyata ويلهبون به دسز وسرسكي هذا معنى wannan shine ma'anar wallazina amanu wa tabahum zurriyatun bi imanin alhaqna bihim zurriyatahum wama alatnahum min amalihim min shay'in wanda suka yi imani zuriyarsu kuma ta bi su cikin imani ko da matsayin zuriyar bata kai tasu ba to Allah zai riskar da ƴaƴan zuwa ga iyayen ko ba zai rage wa iyayen matsayin su ba to kamata na ku zurriyatu bin nasabi ta ku zurriyatu bil ma'ana kamar yadda zuriyar mutum wanda ya haifa ta jini ta jiki take riskan ubanta mana kamar yadda mutum da ƴaƴansa in ya samu ya zama mutumin kirki ya je lahira za a ɗauki ƴaƴansa duk a haɗa shi da su to haka ma wanda haihuwa ta ma'ana haihuwa ta ma'ana ita ce atalami zasu yal haƙuna bi maratibi ashaki almajirai suna riskan matsayin malamansu in ka koyar da almajirai komi yawansu a duniya sai ka je lahira matsayinka yana da girma nasu bai kai ba za a ɗauko maka su a kawo maka saboda kana aiki don alwajiranka duk su tsira saboda ka su ma za a dauke su hada da kai to kullu na fi makamin shekti jarar da lawanu ya ce duka mun ko muna kan matsayin mawkaci jagoran mu shekti jarar da lawanu wa qimu sayyiati Allah ka kiyaye su daga miyagun ayyuka azabaha Allah ka kiyaye mutane azaba azaba ita ce sakamakon mummunan aiki idan mutum ya yi aiki mummuna a duniya to baya so aikin ya riske shi a lahira to mala'iku suna roƙon wa mutane ya ubangiji bayin kan nan wanda suka yi imani da kai miyagun ayyukansu da ba sa so su riske su Allah ka kiyaye kar ka kawo musu ayyuka to ba za ka kawo su ba wanda take sayyi'ati yawma idhin ya ubangiji wanda ka kiyaye shi miyagun ayyukansa a ranar tashin kiyama baka kawo su ba faqar rahim ta tabbas kai masa rahama domin wani zai je da laifuka da yawa kamar da manzo Allah sallama yake bayarwa a cikin wasu hadisai yake cewa wani bawan Allah ya je sai Ubangiji ya keɓe shi shi kaɗai yana ce masa ka san kayi aiki kaza na laifi ya ce ya ya sani yayi Allah ya ce na ya kai ka san kayi aiki kaza ya ce yayi ya sani Allah ya ce na ya kai sai da ya gama ƙananan ayyukansa duka to sai aka ce ai yafe masa to shikenan an ce masa to yanzu tunda an yafe masa ayyukansa ya tafi aljanna to shi sai ya tuno wasu manyan laifuka kuma da ya ɗauka idan ya faɗa shi wannan laifin ma za a yafe shi shi ma kamar yadda aka yafe waɗancan sai ya kinkimo wani ƙato sai shi ai kaza ma na yi Allah ce kai kai da aka fama kasiri waɗannan ma aka aka rufe su ina ruwanka da tono wasu manya kai ka rabi aljanna ka kai shiru da shi ke sai ya wuce ya tafi aljanna wa zalika samun wa mutum a yafe masa laifi ya samu rahamar Allah huwa alfawzu shine shine rabo al'azimu mai girma, duk wanda aka ce an yafe masa laifukansa a lahira, kuma an ba an haɗa shi da rahamar Allah, to fa ya shiga wannan babban rabo da Allah yake cewa masu babban rabo an afla almuminuna, mumine sun yi babban rabo to yana cikin su. Wa ya kullu Rasulu sallallahu alaihi wasallama ma ma'ana hu manzo Allah yana faɗin wani hadisi kamar haka. Take cewa aksuru min al-asabi wal ikwani fa inna Allah hayyun yastahi an yu'aziba abdan bayna yaday ahadin min asdiqaihi. yake mana astakthiru min al-ikwani fa inna likulli mu'minin shafa'atan yawm al-qiyamati aka jami'u sagir ya kawo wannan hadisi yace ku yawaita mana ka yawaita abokai abokai na kirki Allah ranar tashin kiyama yana bawa kowane mumini ya sheshi abokansa saboda kan kana da abokai na kirki kai kuma na kirki ne kaga rufe su tsira dalilinka ya idan idza kana al-insanu kaseera al-asdiqai billahi idan mutum ya zama yana da abokai na kirki kuma dukkan su mutanen kirki ne bayin Allah ya sayi Allah tabaraka ta'ala ya zubahu Allah ba zai azabta wannan bawan yana cikin abokan kirki ba mana in kana cikin mutanen kirki to Allah zai taje ka cikin mutanen kirki ba zai barka ya dauke su dukkan su ya ce dukkan su sun yi aiki mai kyau kai ko ba yanda kake a ce a kai kai a sallame ka a Allah baya haka in ya tashi zai- ya hada ya samu guru gaba ɗaya mana a haɗe dukkan su mutanen kirki ne sai ɗaya ne shi kuma gashi nan gashi nan to sai a hada shi to har da shi din a hada a dalilin su duka a ya kai masa eh saboda shi ma shi ma yake albarkacin su eh na inna lazina إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون إن الذين كفروا سوكما كافرين تند أنغما دمومين ذا ساكرا حكا قرآني يكي إن يتبنا يتبنا حكا نشين قرآني وعد ندى وعيد أي القواري نرحمة أساك دعوة أي أذابة كما أفعي مغانا أذابة saboda kamar yadda masu imani suke da imani a duniya akwai marasa imani ko suna na a duniya su ma to idan da zina kafaru wayanda suka kafirta su kuma ina daura ana kiran su su kuma a lahira min kibalil malaikati wajin malaiku malaiku ne za su yi kira wa hum yanqutuna anfusahum inda dukulihim nara suna za- azabta kansu su malaiku za su azabta kafirai yayin da za su sa su a cikin wuta eh wai su mutanen kai mutanen kansu idan suka ga wuta za su fada sai mutum ya ta jijjiga jikinsa ya ta ya gunin jikinsa yana ta nadama da me yasa ma ya aiki kaza me yasa ma ya zama kafiri me yasa ma ya ki bin Allah to yana ta wahar da jikinsa sai malaiku su je musu la maqtullahi akbar min maqtikum ai azabar da Allah ya tada muku tafi wannan wahal da jikinku da kuke yi anfusakum min maqtikum anfusakum tafi wahal da kanku da kuke yi to wahalar da Allah ya tada tafi haka istud'auna ila al-imani kun manta lokacin da ake kiran ku anan a can duniya ku zama masu imani ku bi Allah ku zama musulmai fatakuruna ku kafirce ahlun nari yangdibuna ala anfusihim gadaban shadidan mutanen wuta suna yin fishi fishi mai tsanani akan kansu kowa zai ta fishin kansa da kansa hatta law qadaru an yaqtulu anfusahum la fa'alu da za su iya ma da akwai mutuwa a can da sai su kashe kansu ma sai dai babu mutuwa li'anna an-nafsa hiya allati irtakabat al-amala allati irtakabat an-nara domin ai rai ne take jawo wa mutum ayyukan da za su shigar da shi wuta duk wanda kaga ya je wuta ya bi ransa ne eh nafsu ne yake bi nafsu kuma da ma al-amaratu bisu'i ne tana umartar mutum ya aikata mummuna ita da ma abokiyar shedan ce dare aka kawo sai za ke cewa shedani qarinu shi abokin tafiyan nafsu ne to saboda ka sai ka hana nafsun naka sannan za ka samu ka tsira nafsu abinda take so ita kullu abinda take so ita ba ta son wahala sannan kuma duk abinda Allah yake so ba ta so eh ita abu yawanci abinda take so abinda Allah baya so eh abinda Allah ce ba kyau abin nan koda akwai wahala a ciki sai ka ga nafsu ta tafi sha in Allah ya ce yana son ai abu kaza komin saukin abu sai ka ga rai ba ta so ta fi son ita tafi can wajen wahalar dai sai ta aikin wahala alhali aikin da baya isar auna ilal imani yayin da ake kiran ku zuwa ga imani fata furuna sai kuke kafircewa mala'iku suke gaya wa mutanen wuta Ah, domin rai ita ce ta sa su a cikin ah, a cikin wannan wutar tunadihimul mala'ikatu mala'iku za su kira su hina za ka a lokacin su ce musu antum tangribuna ala anfusikum wa ghadabullahi alaikum وقت تلعون إلى الإيمان فتكفرون أشد من غضبكم على أنفسكم اليوم sai mala'iku su ce musu yanzu gashi kuna fishi da kanku kowa yana fishi da ransa saboda rai ta ja shi yanzu zai shiga wuta sai su ce ai ba ku sani ba lokacin da ake kiran ku zuwa ga imani kuka ki fishin da kuka sa Allah ya yi fishi da ku wannan fishin ya fi fishin da kuke wa kanku yanzu قالوا ربنا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين واعترفنا بذنوبنا فهل إلى مرد من سبيل إلى خروج من سبيل آه قالوا سي كافرين سيشي ربنا يا أبنجي جمو أمتنا كاكشي مو اثنتين سو بيو إماتتين متوى بيو الإنسان كان نطفة أولا أن أدم أي كافين أيشي ديكم منيين ديكم منيين بما يريبني هذا متشيني فأحياه الله سي الله يرايا شي يزوم متوم to da da ya zama mutum ya zo ya rayu a duniya fa mata sai ya sake mutuwa kaga an ƙara masa mutuwa ta biyu kenan fa hayahu Allah gashi kuma Allah ya sake raya shi indal basu yayi tashin kiyama azihi mauta ta ne kaga ya haru da mutuwa biyu kenan wa hayaita na kuma ya ubangiji ka raya mu isnataini sau biyu amma tallahu al-insana imatataini wa hayahu iya aini Allah ya kashe mutum sau biyu kuma ya raya shi sau biyu fa tarafna bi zunubina ya ubangiji yanzu dai mun yadda mun yi furushi mun tabbatar da laifukan mu da zunuban mu bi kufrina bil ba'si tunda muka kafircewa tashin kiyama muka ce babu ita ba mu yadda ba to kaga mun yadda dai yanzu mun yi laifi annana khadi'una mun yi kuskure a garan na bi zalika mun yadda da wannan tunda mutum yana ganin a duniya ne idan yace ya amsa laifinsa yana sassauta masa to amma a lahira ai ba za a sassauta ba sai fa har ila khurujin min sabilin tunda yanzu mun yadda cewa mun yi laifi ko akwai hanyar fita min hal min sabilin shin akwai hanya ila khurujin zuwa ga fita daga wannan laifi mana a yafe mana fa hal min sabili ila khurujin minan nari ko za mu samu mu fita wuta ya zama ba mu shiga wuta ba saboda mun yadda da zunubanmu lamma tarafna bi zunubina yayin da muka yi furuci muka yadda da zunubanmu hal na kurju minan nari ko za mu iya fita mu bar wutan nan ira duniya a mai da mu duniya fa na amalu amalan salihan mu je mu aikata aiki mai kyau nan ju bihi minan nari wanda za mu tsira da shi daga barin wutan nan wannan kulu bihi jannata wanda za mu shiga aljanna bayan mun sake komawa duniya za mu je mu yi aiki mai kyau in mun dawo mu ma samu aljanna kamar yadda aka samu mu'minai sai mala'iku su ce ila ba zai yi ba ai ba maganar komawa duniya duk wanda kaga ya dawo lahira ya dawo kenan ba maganar komawa zalikum ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ذلكم أبن دي ساكي وأنن أذابا الأذاب وأنن أذاب الذي أنتم فيه وأن كافرين سكي شكي سأشي مصر بأنه بسبب أنه في الدنيا أبن دي ساكي منكو أذابا saboda a duniya idza du'iya Allah wahdahu idan kuka ji ana kade ta Allah ana cewa Allah shi kade ne kafartum sai ku kafirce ku ce ba ku yadda ba ya za a ce Allah ɗaya ne kamar da kafiran makka suke cewa su ce a ji alal alih da ilahan wahida yanzu dukkan gumakan nan gaba da duk allolin duniya nan masu yawan nan a ce amai da su Allah ɗaya su ba su yadda ba to tun da sun sun yadda Allah shi kadai ne to shi yasa sai suka je suka haɗu da Allah kuma sai sun sai sun sai su gamu da fushin Allah kafarkan bi tauhidi sai ku kafircewa kadai ta Allah sababu dukulin nari huwa haza abin da yasa aka shiga wuta saboda an iya kadai ta Allah duk wanda ya kare ta Allah duk laifukansa ko min dadewa manzo Allah sallama shi ba zai dawo ma wuta ba ko da ya shiga wuta saboda wasu laifukansa da kurakuransa to amma akwai ran da zai bar wuta in dai yana da imani amma wanda bai taba imani da Allah ba bai taba yadda da Allah ba bai taba yadda da kai kan Allah ba to shi fa yadda shi wuta ba magana shi har abada ne ma kanu yaqbiluna tauhida ba su kasance suna karban tauhidi ba idza wahida Allah qalu hadha kadhibun idan ma aka kare ta Allah suka suka gamu da musulmai ko mu'minai suna kare ta Allah zai ce haba kariya ne ba sai yadda ba ya za a ce Allah shi shi kare ne wa in shirak bihi idan ka yi wa Allah shirka in yi jara ma hu sharikun idan ka ce aka hada wa Allah wani abu tu'minu sai ku sai ku yadda tasaddaqu tusaddiqu sai ku gaskata bi zalika ku je ai lalle ai dama ya kamata a ce kaza ma Allah ne kaza ma Allah ne saboda rashin basirar su duk abin da suke faɗa cewa Allah ne Allah ne innan ba wanda zai iya amfani da kansa ma balle ya amfani wani eh gunki yaushe ma ya san abin da ake yi idan aka yi idon sa a bude to a bude ki har abada ba zai iya rufe shi ba ko guda ya sauka kan idon ba zai iya rufe idon ba saboda ya koyi guda idan aka yi idon a rufe to idon ba zai taɓa bude ba har abada kaga zama shirme abinda baya motsi baya komai fal hukmu lillahi fal hukmu fi ta'zibikum hukunci na azabta da kafirai lillahi hukunci ne da ya taho daga Allah Allah ne ya ce a yi musu wannan azaba saboda ka tunda Allah ne ya faɗa ba wanda ya zai kaushe al-aliyyi Allah nan madaukakin sarki ala khalqihi wanda ya daukaka kan halittarsa al-kabiri Allah nan mai girma razi mai girma shine ya rubuta ya ce duk wanda ya hada masa in ya zo lahira azabta shi na
والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا أولو الألباب illa man yunib huwa allazi yuriikum ayatihi Allah nan shine yake nuna muku ayoyinsa Allah ya nuna wa halitta ayoyi daban-daban dala'ila tauhidihi da hujjoji na kadaita Allah komai ka daga in kace zaka duba masa farko sai ka gano ka farkonsa amma banda Allah komai ko menene komin dadewan abu idan ka bibi tarihi ka bibi tarihi sai ka samu farkon wannan abin amma banda Allah Allah ba a ma tafiya neman farko saboda bai da farko ko yanzu lakum min as-sama'i rizqan Allah nan shi ke saukar muku da ruwa daga sama duk duniya in za ta haru ta hada kudi duk kudin duniya tara su ce ana so a yi hadiri daya ya za a yi shi wa za a ba wa kuɗi ya je ya kawo hadiri babu a sai kaga arzikin duniya gaba da kara shi ba zai ya kawo hadiri ɗaya ba amma Allah yake kawo ruwa kyauta ya kawo ko ina kuma kuma hadiri ya zo ya ishi kowa da kowa da komai da komai komai ya jika har wani ruwa ma ya tafi wani waje inda ba zai ma bayan kowa ba amma saboda kyauta Allah Allah ya kawo shi wa zai kawo muku wannan ruwa in Allah ya ɗauke ruwansa babu in dai Allah ya ɗauke ruwa ya kawo fari ya hana mutane ruwa duk duniyan nan ba wanda zai ce zai je ya san inda hadirin yake zai je ya je ya dauko azumi ya kawo ya dauko wannan hadirin ya kawo mutane babu shi sai dai ya roki Allah ya Allah ka bamu to kaga ya dawo kenan kuma wajen Allah bil mar'i wa ma yatazakkaru illa man yunibu ko da yake ba masu wazantuwa ba mai wazantuwa sai wanda ya koma ga Allah ya bar kafirci yarjiu an shirki duk wanda ya bar kafirci shine aka yi masa wa'azi sai ya fahimta amma wanda yake cikin kafirci duk abin da ka gaya masa ba zai yadda ba
Fadu Allah mukhlisina lahu ad-din wa lahu kariha al-kafirun Fadu Allah mukhlisina lahu ad-din wa lahu kariha al-kafirun Fadu Allah ku bauta wa Allah ko buduhu ku bauta wa ubangiji mukhlisina lahu ad-din ku yi ibada saboda shi shi Allah mawadaci ne in kai ibada ka bar masa kayansa ne dama ba naka bane da Allah ya ce kai sallah to kai yi ne naka in kai to ka ce kai sallah ka don Allah Allah sai ya karba in kai azumin ka kai domin domin sa duk abin da za ko kyauta za ka ba wani kai niyyar kyautar nan kai ne saboda ka samu ladan tsakanin ka da Allah ba kai ne saboda wani ya gani ko wani ya yabe ka ko ya ce maka mai kyauta ba in dai kai don wannan to ba zai amfani ba mutum ya rabu da kayansa ko kayan ba zai amfani ba amma duk abin da kai don Allah Allah shi ya sani kuma zai dauka kuma zai biya fadullah ku bauta wa Allah ubuduhu mukhlisina lahu din kuna tsarkake ibada saboda Allah mina shirki tarku hada wa Allah da komai karka yadda duk abin da ya zama komin danganta shirka karka yadda ko da irin wannan wanda ake fada a jahilci mutum a yi ruwa a ce a yi ruwa ai dama yanayi kaza da lokaci kaza zai iya bada kaza kar ka yadda da wannan eh ko da kaji masu wannan ilimin suna faɗa ka bar musu ilimin su eh kai kuma ka rike tauhidi eh ka yadda ilimi ilimi ne amma kai ta Allah kuma shine gaskiya eh ilimi wanda ya karanta ilimi ya ce maka yanayi kaza a bana za a yi kaza za a yi kaza ka yadda ilimi ne na yadda eh duk abin da aka faɗa zai yi to shikenan haka ne ilimi ne amma in Allah ya yarda komai zai yi eh bana za a yi ruwa sosai eh na yadda za a yi ruwa amma in Allah ya yarda bana za a yi fari eh na yadda suna ilimin ku ne amma in Allah ya yarda in Allah bai yarda ba shekarar da aka ji za a yi ruwa sai Allah ya yi ba za a yi ba shekarar da aka ji za a yi fari sai Allah ya yi ba zai yi farin ba Allah kuma wa ya hada ilimi da shi ba wanda ya hada ilimi da Allah muglisin lahu dina walau karihal kafiruna ko kafirai sun ki su kadaita Allah ku mu'minai ku kadaita Allah ikhlasakum ko ba sa so ku yi don Allah ko dai ku yi don Allah na'am na'am
alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shewa mutum ne ya rasu ya bar uwa da kuma ɗan uwa li'abbai maza da mata da kuma ɗan uwa li'ummai maza da mata ya kaso su zai kasance a in dai mutum ya mutu akwai ɗan uwa li'abbai ma'ana li'abbai wanda suka haɗa uba da shi mamacin to yin suna nan wanda suka haɗa uwa ba za su yi gado ba eh nan gado yanzu ya rage tsakanin uwarsa da kuma ɗan uwansa wanda ya haɗa uba da su za a kasa dukiya kashi tunda bayi da mata bayi da ɗa to tunda ba shi da ɗa ba shi da jika kai za mu ce to yanzu za a kasa dukiyar kashi uku idan aka kasa ta kashi uku uwa za a ba ta kashi ɗaya sauran kashi biyu su waɗance sai su ɗauka su je su raba maza za a ba su kason ma- mata biyu ko namiji ɗaya za a ba shi kason mata biyu za ka za a raba wannan dukiyar amma dai ɗan uwa wanda suka haɗa uwa su ban da su wannan na wanda suka haɗa uba ɗin sun tura waɗancan ba za su yi gado ba saboda sun fi su ƙarfi
na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ana bi na azumi ba ban samu na biya ba ga kuma wani watan ya zo ya dawo kuma a wannan din ma na sake shan azumi to ya zan yi wajen biya ne eh to yanzu ba dole sun a cikin azumi ya kai ba a biya a cikin azumi sai ya bari ya karasa azumi in ya karasa azumi akwai azumin da ake bisa na bara zai biya shi shine wanda malamai suka ce in zai biya saboda ya yi sakaci har ya bari wata shekara ta zaki dawowa to shi duk azumin da bai- zai biya zai masa mudu wannan istinbadi ne na malamai Ah, amma wannan na bana in zai biya shi bayan azumi ya wuce to shi zai biya shi ne in ba daga nan ya karya shi ba shikenan zai biya shi shi kadai in ko daga nan ya karya to nan ko kafara zai yi Mm.
na ƙarshe akwai wanda ya aiko yana cewa ya shehu yaushe ne ya kamata a yi buɗe baki ma'ana shan ruwa da kuma su gurgurma lokaci ne to shi sahur ajiye sahur manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa in zai yi mutu ya ajiye sahur tsakanin ajiye sahur da yin sallah ya kai kamar lokaci kamar yadda mutum zai karanta qur'ani aya 50 to in dai za ka karanta qur'ani aya 50 ko ayoyi gajeru ne ma dai za ka samu minti goma ai to ala kulli halin kafin a ce lokacin sallah yayi ka samu dai minti goma tsakaninka da yin da yin sallah ya zama baka cin komai ma'ana yanzu tun da dai a fitowan alfijir yana kaiwa kamar karfe hudu da rabi da ka- da wani abu ko da minti biyar to ala kulli halin dai da minti ishirin ya kamata a ce mutum ya daina shi- cin komai to kaga ka tsira yawa in ka makara sosai da minti ishirin da biyar dai ka daina cin komai kaga dai da rabin bata same ka kana shi ba to haka ake so saboda mutum ya kiyaye in za ka yi ta turawa kana turawa gaba gaba sai wata rana mutum zai fara inda ba a so yawa shan ruwa kuma karfe shida da rabi da wasu mintuna ake uh, rana take faduwa to nan kuma in ka kai shida da rabi ko da minti biyar to ka ka tabbata da rana ta fadi shikenan sai ka sha ruwanka yawa to ina ganin haka za a yi ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da buƙatun su mabambanta ana jin su ne.
Allah ya amsa bukatu gaba daya. Allah ya biya bukatun mu da bukatun masu bukata. Allah ya ba mu alherin duniya da lahira. Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira. Allah ya sa mu cikin wadanda yake tawa cikin wannan wata. Allah ya ba mu albarka Ramadan. Allah ya ba mu albarka Alqur'ani. Allah ya ba mu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tabbatar da mu a cikin ibada da imani. Ayyu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Kasashen musulmi gaba daya inda ake samu tashi da hankula Allah ya Allah ya tsaye da su. Allah ya kawo kwanciyar hankali a duk kasashen musulmi.
Amin.
Allah ya kawo kwanciyar hankali da fahimtar juna. Allah ya haɗa kan musulmi duk inda suke. Allah ya sa duk su zama zuciya ɗaya fahimta ɗaya. Albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ah, Abin da yake damu mu duka Allah ya yaye mana shi. Abin da muke nema na alheri Allah ya tabbatar mana da shi. Allah ya ba kasar mu lafiya da zaman lafiya. Allah ya bata Allah ya bata ci gaba da arziki. Allah ya kiyaye ta dukkan wasu tasirashin hankula. Duk Allah ya kaɗe su Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله لا إله